الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض عباد الله يقول الباري سبحانه في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال أيضا قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره ويقول أيضا يخرج من بين الصلب والتراعد إنه على رجعه لقادر وقال كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عباد الله هذه الآيات وأمثالها كثير في القرآن الكريم دلت على مهما تال العمور لا بد أن تصل إلى القبر الموت حق عباد الله الموت حق لكل من نافك فيه الروح وقال تعالى في حقه عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون والأمر الذي آه يكون الموت هو أو الأمر الذي يكون عند الموت هو التجهيز هناك التجهيز بعد الموت من غسل وكفن وصلاة ودفن وقضاء الدين وإنفاذ الوعد إن أمكن ثم الميراث لما كان في هديه عليه الصلاة والسلام في الجنائز خير الهادي متمثلا على الإحسان والتوفير أو التوقير على الميت مبنية على إقامة العبودية الله تعالى وكان من هديه عليه الصلاة والسلام النهي عن عادات الأمم الأمم الأمم الماضية التي لا تؤمن بالبعث والنشوء من لدم الخدود والشق الجيوب ورفع الصوت بالبكاء والنياحة على الميت وسن الخشوع للميت للميت والبكاء الذي لا صوت فيه والحضن للقلب تدمع العين ويحضن القلب ولا ولا نقول الا ما يرضى الرب وكثير من المسلمين اليوم خالف هديه صلى الله عليه وسلم بالنسبة بالجلائز بسبب انصرافهم عن دراسة العلم المشير بما يتعلق بالجنائز عباد الله من الواجب لكل مؤمن أن يوصي بتجهيزه وكفنه ودفنه على السنة والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يوصون بذلك والآثار على ذلك كثير عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه الهدوني لهدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وأوصى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في آه رضي الله عنه حين حضر عليه الموت قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرئوا بالمشي ولا تتبعوني بمجرد ولا تجعل علي ولا تجعل لهدي شيئا يهول بيني وبين الطرح أو أو بين التراب ولا تجعل ولا تجعل على قبري بناء وأشهدكم أني بريء من كل هالكة أو سالفة أو قاركة وعلى أولياء الميت إذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء أن يغمضوا عينيه ويدعوا له لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شك بصره ثم قال إن الروح إذا قبضت تبعه الروح فدج أناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم غفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين أخرجه مسلم وإمام أحمد أن يسرئوا بتجهيزه إذا بان موته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أسرئوا بالجنائز الأمر الثالث أن يدفنوه في بلد التي مات فيه ولا ينقلوه إلى بلد آخر أو إلى غيره لأنه ينافي الإسراء حديث جابر رضي الله عنه لما كان يوم أهد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع فنادى مناد منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم أخرجه أصحاب السنن أن يبادروا لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله حديث سعد بن عطول أو حديث سعد بن عطول رضي الله عنه أن أكاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك إيالا فأراد أن أنفقها على إياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فذهب فقضى عنه دينه أخرجه إمام أحمد وعلى الأقارب الميت وسائر المسلمين الصبر والرضا بالقضاء الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala muna yaba masa muna neman tanyonsa da agajinsa da taimakonsa da dafawarsa hakika yayin uwana cikin addinin musulunci wanda Allah ya shirya shine shiryayye Allah ka samu cikin shiryen bayanka ya Allah hakanan wanda ya bata ba za a samu mai shiryar da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu an bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a samai da kasai ina sake maimaita wannan shahadar bisa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan Abdullahi farin jakada bawansa ne manzonsa ne ya turo shi zuwa ga duniya da musulunci da alkur'ani gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yaguwa yau muna sha ɗaya ne ga watan goma musulunci watan zulƙida yau hijira na da shekara 1446 daidai da tara ga watan biyar na miladiya 2025 kutubar mu a yau a wannan masallaci namu na ummi na hawa da ke wannan unguwa ta bago bayan makarantar 'yan mata ta doma nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne kan wani aiki da yake kan kowa daga cikinmu da kuma abin da yake wajibi kan makusantan kowa daga cikinmu har idan wannan al'amari ya faru ko ya kasance wannan al'amari shine mutuwa mutuwa tana kan kowa dukkan wani wanda Allah ya busa masa numfashi to sunansa mace ce kawai sai dai in lokacinsa bai yi ba mutuwa gaskiya ce Allah ta'ala ya tabbatar da wannan a littafinsa a gurabe daban-daban shi ne ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarraba mu ya ga waye zai kyautata aikinsa a duniya yadda kowa ya san zai mutu kuma ana mana mutuwa yau na ka yi mutu wata ran kai ne za ka mutu to akwai abubuwa da shari'a ta sa wajibi akan makusantan gawa ko makusantan mamaci su tabbatar sun kiyaye wannan domin ya gama rayuwarsa lafiya a ji abin da shi a makuncinsa lafiya bisa tsari irin yadda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin mu hatta gawar ma tsoranta ake mutum ya tarar dan uwansa ko wani makusancinsa idan ya mutu sai ga an je wata unguwa can an nemo an nemo mai wankin gawa sannan zai wanke gawa wankin gawa ma kadai baka iya ba kana tsoron gawa ko ya mutu a asibiti a ban leburori su wanke shi wanda ba san me wanka a shari'a ba da yawa haka muke wa mutum da yawan mu haka muke ya ake sa mamacin da kafa ne baka sani ba ya ake masa wanka baka sani kai dai kawai dan uwansa ne ka koma gefe komai sai dai a mai asibiti sannan a jawo shi a ajiye shi a masa sallah shikenan a wuce to daga cikin haƙƙin mamata akwai zama ma a gunshi lokacin da ransu yake gargarar fita akwai irin lafuza na alkhairi da manzo Allah shi ko lakkana wa mutum wanda in yayi sa'a zai dau wannan lafazi kamar kalmar shahada ya mutu da ita wanda shine fatan da ake bayan nan akwai abubuwa da yawa da kutuba din za ta karantar da mu insha Allah ah Allah subhanahu wataala yake cewa haƙiƙa na halitta dan adam daga sulala min din daga wani nau'i na ƙasa ƙasa tana da nau'in tabo tana da nau'in yashi yashi gari tana da nau'in duwatsu duwatsu duk haka Allah ke ambatan sunan ƙasa a Qur'ani sun maji Allahu nutsufa sannan wani ɗan adam ɗin kuma sai zama nutsufa ɗigon mani wanda wannan sulala ɗin an ce annabi adamu Allah yake nufi daga nan bayansa kuma kowa ya zo duniya ta hanyar ɗigon mani ya zo duniya yine nutsufa fi ƙararin maki wanda Allah ya tabbatar da ya mahaifa ta ‘ya'ya mata a sun makalaka nan nutsufa ta alaƙa wannan ɗigon mani idan ya kwana arba'in sai Allah ya mai da shi gudan jini daga nan in yi kwana arba'in sai ya koma tsoka daga nan yi kwana arba'in sai a lullube tsoka sai a lullube kashin da wannan fatar da sauransu Allah ce sun ma'an sha'ana wa karɗan haka sannan sai ya zama wani halitta daban kuma ya zama ɗan adam wani haka Allah ya faɗa a ƙur'ani yadda yake halitta ɗan adam a cikin yatin masa sun ma'an sha'ana wa karɗan haka sai Allah ya yaba wa kansa ya ce fata barakallahu ahsanul khaliqin madalla jinjina ga Allah wanda shi ne ahasanul khaliqi wanda yafi kowa kyauta ta halitta bayan nan sai yace summa innakum ba'da zalika lamayitun bayan an halice ku a cikunan mahaifin kun zo duniya kun yi kwanakin da Allah ya eba muku sannan za ku mutu kuma summa innakum ba'da zalika lamayitun sannan yace summa innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan idan kiyama ta tsaya kuma kowa Allah ya tashi a wata ayar yake cewa qutilal insanu ma akfara Allah ya la'anci kafiri menene yasa shi wa Allah butulci ne me dadin a duniyar zai zama to iyaye wa Allah butulci sai Allah ke cewa min ayyi shay'in khalaqa dan adam mai girman kai mai kin bin Allah da me ma aka halice ka ne me ya sinadarin halittarka sai Allah ya ce min nutfatin khalaqahu faqaddara daga dugon mani shine sinadarin halittarka wanda Allah ya kaddara zaman sa cikin mahaifiya min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara sannan Allah ya ce maka hore ma hanyar da zaka zo duniya ka zo duniya ka gama rayuwarka summa amatahu Allah ya ce sannan mu kashe ka yan kwanan ka ya kare fa aqbarahu sannan aje abin da ka kabari duk wannan ayoyi suna mana nuna cewa akwai bayan rayuwa akwai mutuwa wata ayar yake cewa ya khuruji min bayna sulbi wat tara'i dan adam ya fitowa ne mafitar dan adam ko mafitar sinadarin halittar dan adam da gobe ne as-sulb as-sulbu rajul kenan kashin gadan baya daga nan ruwan halittar dan adam yake gangarawa har zuwa wajen mazakutarsa har zuwa lokacin da zai inzali ya shiga mahaifar mace da kashin baya Allah ya ce ruwan yake diga yake yin can har Allah ya gangara da cikin mahaifa sannan ita kuma mace wa tara'ib ruwan halittar da Allah zai kaddara a cakuda a mishajin naftali Allah ya ce mu cakuda ruwan halittar da namiji da mace mu cakuda shi a mahaifa sannan mu halicci mutum ita kuma nata daga tariba ne a tara'ib jam'u tariba tariba shine nan wanda in mace ta sa sarka inda sarƙa take zama a daidai ƙirjinta to ruwan halitta da Allah ya ƙaddara mata da zai yi ƙasa ya zauna a mahaifarta to daga ne yake yi ƙasa haka Allah yake tabbatarwa a Qur'ani da ni da kai da kowa to ga sanadarin halittar mu ina yan kimiyya zo Qur'ani zuba kimiyya ga tana a araha Allah ya faɗa ana fahimta Qur'ani yake cewa a yakarrin bayna sulbi wa tara'ib yace innahu ala raj'ihi laqadir bayan ya zo duniyar mu mai da shi ya dawo muna da iko akan wannan da ai baka nan ba ma nan to bayan ka zo ka gama kwanakin da zaka yi Allah ya ce mu dawo da kai ka dawo gun mu inji Allah muna da iko akan wannan kaga shi ma wannan mutuwa yake nuna kuma yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wani rai to ya ma dandana mutuwa ya gama kawai sai dai in kwanan shi bai kare ba wannan ayoyi duka suna nuna mana cewa akwai mutuwa tana nan dole duk yadda rayuwa ta yi tsayi to bayan ta mutuwa ce bayan Allah mu sani cewa mutuwa gaskiya ce ga dukkan wanda Allah ta'ala ya busa masa numfashi shi yasa Allah yake faɗa gaba da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaka mayyit wa innahum mayyitu kai din zaka bar duniya zaka mutu kuma su ma za su mutu ba mai zama ba mai zama abubuwan da yake zama wajibi ga makusantan mamaci akwai abubuwa ga sunan kamar haka daga zarar makusancinka ko na kusa da kai ya mutu to kai gaggawar hada shi da kimtsa bisa tsarin sunna na farko a ghusluhu wankan sa wankan gawa sannan likafani sannan yi masa sallah sannan jiya zuwa abin ne shi sannan biya masa bashi sannan zartar da alƙawarin sa in yayi sannan kuma abin da ya ragu sai a ji a raba gado game da dukiyarsa to mu dau gaba ɗaya anan kamar ta sallar jana'iza wanda kusan kowa yana yi yawancin mu muna yi sallar jana'iza da yawa muna samun kuskure musamman idan aka fara sallar baka nan liman yayi kabbara ɗaya ko biyu sannan ka zo ka kabbara shi kuma kabbara ta uku zai yi ko ta hudu zai ya gama da yawan mu idan liman yayi sallama duk sallama muke ba da kai aka fara ba amma an gama da kai yasa malamai suke ta ita sallar jana'iza wannan kabburori guda hudu kowace mustaqilla bi nafsiha ce kowace ti zaman kanta take yi wata bata wakiltar wata kabbara ta farko karatun fatiha ko da sura kamar da dan abbas ya faɗa kabbara ta biyu salatul ibrahimiyya kabbara ta uku yi wa mamacin addu'a kabbara ta hudu yi wa kanka da mahaifanka da sauran musulman duniya addu'a ka kowace daban-daban ce duk abin da ake karanta a wannan ya sha bamban da wannan sauta duk wanda ya samu kabbara biyu ga mamaci liman yayi kabbara ta uku ta hudu da shi dama bai samu biyun farko ba to idan liman yayi sallama yayi sallama sallarsa ta jana'iza bata yi ba naqisa ce bata cika bata yi ba wajibin sa ne sai ya cika wannan kabarbari guda biyu ko ɗaya da aka yi bayar ko uku da aka yi bayar malamai suka ce har in ka zo an yi kabbara baka nan liman ya sake kabbara ta biyu baka nan ka zo ka samu kabbara ta uku to kai in kai kabbara ta farko ce a gunka duk kabbarar da ka kabbara bayan lim bayan mamaci zaka mai sallar jana'iza cewar ka Allahu akbar to ta farko ce a gunga sai karanta Fatiha idan liman ya ƙara yi to ta zama ta biyu a gunga sai karanta salatul ibrahimiyya in daga nan liman dama ta hudunsa ya cika ya sallame kai kuma ana binka ta uku da ta hudu ko an ɗauke gawar sai ka yi kabbara ka yi masa addu'a sai ka sake kabbara ka yi wa kanka da iyayenka da sauran musulmai addu'a wani haka ake sallar jana'iza amma kashi saba'in da biyar daga cikinmu ba ka muke yi ba duk inda ka samu liman iya sallamewa ka sallame sai ya ɗaugawa a tafi da ita haka wani rashin zama a wajen malamai da kuma yadda ake karatun sallar jana'iza a cikin shari'a wannan suna nan da yawa bayan wannan a wanke shi da masa sallah da zuwa abin da shi da abin da ya kama da wannan kuma bayan Allah mu sani cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yanda ake ta'amul mu'amala da mamaci har aje a binne shi da girmamawa da mutuntawa da karramawa daga cikin shiryarsa ya hana ayi al'adu na jahiliya lokacin mutuwa har yanzu ba kai aune ba a gidajenmu akwai al'adun jahiliya da ake idan an mutu mutuwa na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu wannan al'ada da mu su imani da ranar alkiyama ba na farko a marin jiki ka san wani da aka masa mutuwa zai dinga dukan jikinsa latamul qudu ya dinga marin kansa wa shaqqal jiyub ya dinga keta tuba iya jefarwa an masa mutuwa iya cikin alhini wa rafa'u sauti bil buka da ihun kuka na ya shiga uku ya bani ya lalace duk manzan Allah ya hani ga wannan wani yaha da kwarmatan kuka da hayaniya bayan an mutu duk wannan manzan Allah ya ce karku yi al'adun jahiliya ne amma ya sunanta ku shu'i ka zamto cikin nutsuwa da damuwa idan an ba mutuwa kuma ya sunanta zubar hawaye ba tare da daga sauti ba lokacin da ɗansa ibrahim al-mu'azzam ya rasu haka yi iya zub da hawaye amma babu sautin kuka har sahabai suka ce manzala har da kai kana hawaye amma mutuwa suke ce ai rahama ce jin kai ne wanda Allah ta'ala yake sanya shi a zukatan da yaso a cikin bayinsa saboda ka hawaye baya cikin abin da aka hana amma kururuwan kuka shine aka hana har ma yake cewa idanu za su zub da hawaye zuciya za ta damu amma ba za mu faɗi komai ba sai abin da ubangiji bai amince da shi abu na gaba da yawa daga cikin musulman yau sun sabawa wannan koyarwar ta annabi rahama sallallahu alaihi wasallam domin kaucewarsu da nisansu da kai da suka yi wajen ilimi na addini bayan nan ya uwa daga cikin wajibai akan kowane mai imani yayi wasiya manzo Allah ya ce kai wasiya in kana bukata a ma wani abu bayan ka mutu na farko kai wasiya ko a rubuci ko ka faɗa amma tsarin jana'izar ka ta sunna ana ama wanka bisa sunna amma likafani bisa sunna abin ne ka bisa sunna wannan magabata duk sun yi wannan kai wasiya ko ka rubuta ko ka faɗa ka ce ni idan na mutu ga tsarin da nake so amin ba na san amin wani tsari da ya tsabawa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai Allah ya kare yadda da su a maganganu da yawa sun tabbata suna yi akwai Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas yake cewa babansa Sa'ad bin Abi Waqqas lokacin da zai mutu yake cewa ilhajuni lahadan idan kun tashi mun kabari kuma lahadu kun san kabari kala biyu ne akwai shuku akwai lahadu shuku shine wanda muke yi wanda za a yi babban rami sai a tona wani a cikinsa a ƙasasa wani shine shuku akwai lahadu da ake bayan an tona babban rami a gefensa daga ciki daga dama sai a rarake cikin ɓangaren alƙibla sai a cusa mamacin a haka shine lahadu wanda irinsa aka yi wa manzon Allah kuma sauran ƙasashen larabawa a galibiya irinsu suke yi ko malamai sun ce gunda ƙasar suna da ƙarfi to irin sai kamata yi amma kamar nan da ƙasar mu haka tana da rauni da yawa in aka yi wannan zai iya ribzawa da wuri yasa ake shi kuɗin an fahimta to yace kuma lahadu kabari na inji sa'ad bin abi waqqas kuma lahadu a kabari na idan na mutu sannan ku sanya bulo ku kakkare gawata da shi kamar yadda aka yi wa manzon Allah haka aka masa nima haka nake so ku yayi wasiya ya bar wa iyalansa hadisin ya cikin muslim a ausa abu musar ashari abu musar ashari shi ma ya wasici lokacin da zai mutu ya ce idan za ku tafi da gawata bayan an sallah ku yi sauri kar ku tsaya kuna jan ƙafa fa asri'u fil mashi ku yi gaggawa wajen tafiya ku bine kar ku bi ni da wani sauti ko wani abu mai kama da kiɗa duk abin da zai kawo hayaniya da tashwishi na yi wasiya ba na so a bi ni da shi a raka ni kabari a gane ko har yake cewa idan kun je kuma kar ku sanya komai a kabari na da zai sha make tsakanina da ƙasa kar ku shimfiɗa komai kar ku sa komai daga dandanin ƙasa nake so ku binne ni har ma yake cewa ina haɗa ku da Allah na barranta daga dukkan wata bid'a dukkan abin da manzo Allah bai koyar ba sabai ba su yi ba na barranta da shi kada ku bin a wajen mutuwa ta wajibi ne game da waliyan mamaci idan mamacin ku ya mutu ran ya fita to akwai abubuwa da yawa da shari'a ta ce ku yi masa na farko ku rinza idansa dan idan ran ya fita ido bin sa yake yi za ga mutun ya mutu amma idan sa a bude shi yasa wanda yake kusa da mamaci daga zarar rai ya fita an tabbatar ya mutu sai ka jika hannunka da ruwa sai ka dinga shafawa a idan kana shafe idan to idan zai koma ya rufe shi kenan amma idan baka masa haka ba idan abu zai zama domin zala ce idan rai ya fita ido fin sai yake da kallo a waye da ulahu sannan bayan ya mutu farko kuma masa addu'a Allah ya ji kanka Allah ya gafarta maka akwai hadisin ummu salama take cewa lokacin da abu salama ya zo gargarar mutuwa ransa ya fita shakka basuru idan sai kakkafe fa aka madahu sai manzo Allah ya sanya hannunsa da mai albarka yake rufe idan so makala sannan manzo Allah ya ce inna ruha rai idza qubida idan an karbe shi an fitar da shi tabahu albast ido bin sai yake da kallo fadajja unas min ahli da suka ji labarin ya mutu sai suka kwarmatan kuka daga cikin iyalansa fa qala sai manzo Allah yake cewa la tad'u ala anfusikum ila bikait kar ku yi addu'a ga kankanku in ba alkhairi ba ne idan ka ce ka banu ka lalace don wani naka ya mutu idan mala'ika ya ce amin shi kenan ka banu ka lalace idan ka ce ka shiga uku don an ba mutuwa idan mala'ika ya ce amin to ka shiga uku yi sama zara ce la ta da'u ala an fusi kum illa bi kai kar ku yi wa kanku addu'a in ba ta alkhairi ba ka san lafuzan da za ka faɗa in an ba mutuwa kar ka sake hankalin ka fita ka dinga jawowa kanka bala'i da musiba mutuwan nan duk kukanka ba zai dawo ba ya riga ya tafi an fahimci wannan manzo Allah yake cewa fa innal malaika domin su malaiku yu'minuna ala ma taqulun suna cewa amin kan abin da kuke fara idan kace rumfa ta goce yace amin shikenan idan kace ka shiga uku malaika yace amin to ka shiga uku din saboda ka musallafuza da mu da iyalanmu musallafuzan da zamu ke faɗa lokacin da aka yi mana mutuwa sun makala sannan manzan Allah ke cewa Allahumma ghafir li abi salam ya Allah ka ji kan abu salama ka ji kan shi ka daga darajarsa ka sahi cikin shirayun bayinka abinda ake faɗa kenan daga mutum ya mutu addu'a addu'a addu'a akhrajahu muslim abu na biyu an yasri'u fi tajhizi ku gaggauta hada mamaci ba a san bata lokaci iya mutuwa a mai wanka a sa mai likafani a mai sallah a ji a binne shi ba a san bata lokaci bayan mutum ya mutu a ku gaggauta zuwa ku binne shi hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah manzon Allah ke cewa asriqu bil janaiz ko bil janaza ku gaggauta hada mamacin ku abu na uku an ya dafanu fi baladil ladhi mata fi duk mutumin da ya mutu inda ya mutu a garin musulmai to ku binne shi a can amma mutum zai mutu a Bauchi ko a Kano ko a Jigawa ko a Adamawa ko a ina ne amma sai an kinkimo gawarsa an dawo da ita wannan ya saba wa sunna duk inda mutum musulmi ya mutu in dai kasar musulmai ce da wanda za su haɗu su mai sallar jana'iza to manzala ya ce ku binne shi a can an fahimta ku binne shi albarin lilbaladin da zima tafi a garin da ya mutu ku binne shi a can wala tanquluhu ila ghairi kar ku je sai ku ɗauko shi daga inda ya mutu kun kawo shi wani garin domin hakan iya kawar da abin da manzala ya umarni na gaggauta haɗa mamaci da zuwa a binne shi jabir ɗan abdullahi yake cewa lokacin da aka kashe musulmai da yawa a uhudu an kashe sahabai da yawa ke suke ebo su za su kawo su baki a makabartar madina sai manzala ya tura a faɗa musu a'a ku binne su a nan ku binne su a inda suka mutu kar ku yi wahala ɗauko su ku ce za ku kai su baki a ku binne su ku binne su a nan kar ku yi wannan wahalhalu ya amurkum an ta dafa nula katala fi mazaji dan aikin ki ce manzon Allah ya ce duk mamaci idan ya mutu to a binne shi a inda ya mutu akhrajahu ashabu sun abu na hudu an yubadiru alqada alayhi wa gaggauta biya masa bashi daga mutun ya mutu ku biya masa bashi ko dukiyarsa duka za ta ƙare ku biya masa wannan bashi ta rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ya mutu a ƙa'idarsa dama idan mutum ya mutu baya mai sallah sai ya tambaya ana bin sa bashi ko ba bin sa da ya tambaya aka ce ana bin sa bashi sai ce ku yi wa dan uwanku sallah ni ba zan masa akwai Abu Qattada al-Ansari sai ce manzo Allah nayi alƙawarin zan biya shi ka za ka biya yace za ka biya to shikenan manzo Allah sai ya gaima sallah washe gari suka hadu da manzon Allah da wannan mutumin sai ce ka biya bashin nan sai ce ban biya ba washe gari na biyu suka hadu ka biya bashin mamacin nan da kace za ka biya ce wallahi ban biya ba a kwana na uku yace ka biya yace eh na biya sai ce al'ana bari dattiltatau a yanzu nan fatarsa ta yi sanyi sai a yanzu rahama ta sauka a gare shi manzan Allah ne fai masa sallah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne mai sallah amma bashi ya hana ki samun rahama sai da aka biya masa saboda ka mutum iya mutuwa ko gaggauta biya masa bashi ko da duk dukiyar za ta kare wata rana manzan Allah ya zo ke cewa sahabbaina duk wanda ya mutu a fagen fama abin da ake yakin musulunci da kafirci ya shahada ya mutu to wannan mutuwar ta dauke mai duk laifin da duk laifin da kai wa Allah mutuwar shahada tana tafiya da shi har ya faɗa wa sahabbai haka an yi minti kamar biyar zuwa goma sai ga mala'ika ya zo sai ce Allah ya ce ban da bashi hatta mutuwar shahada ba ta dauke bashi ya ce illa dai sai dai bashi bashi dole sai ya biya maka to ku yi gaggawar biya wa mamatan ku bashi ku biya musu wata rana an yi mutuwa wani bawan Allah ya mutu ya bar wasu yan kudaden sai yan wasu kace to a dinga ciyar da iyalan mana kafin a samu abin da za a biya bashi sai manzo Allah ce dauko kuma habusu bidainihi wannan bashin ya tare shi bai samu rahmar Allah ya tare shi tsakanin sa da rahmar Allah sake gaggawa zuwa su biya masa abu na gaba dole ne yan uwan mamaci da sauran musulmai ku yi hakuri idan an yi mutuwa dole jarrabawa ce tana buƙatar haƙuri Allah sai ji jarrabe mu da abubuwa da yawa wani babansa ya mutu wani ɗansa wani matarsa wani ɗan uwansa wani malaminsa wani ubangidansa wani sauransu to duk mutuwa da aka ma ana buƙatar kai haƙuri abu na gaba ma waƙa waƙatu dafin abin da yake faruwa an je makabarta da yawa za ga ana ta hayaniya kuma makabarta ba a san surutu ko za a ce a gyara a gyara a bar mutane kaɗan suna faɗa amma makabarta yadda zama wajen hayaniya kuma hayaniya wani ya buga waya a can wani ya koma can sun yi group wani suna tattauna kaza da kaza duk ba daidai bane duk sabanin suna ne abu na gaba dukulul baitul mait dukulul baitul mait wata al'ada da muke a yanzu mutum iya mutuwa sai ga an cika gidansa ga matansa ga ƴaƴansa balagagu ga sauran mata sai ga wanda ba shi da alaka da su ya zo shiga gida ba daidai bane wanda ya halatta ya taba gawa sai waliyin gawa ko wanda aka yi wasiya a kansa amma kai da baka wannan layin idan an faɗa ma jana'iza idan ka je ka zauna a waje kawai in an fito da shi ka haɗa ka mai sallah kai tafiyar ka amma shiga gidan da aka yi mutuwa ba naka bane in kai baka cikin waliyan gawa in kuma baka cikin wanda aka ma wasiya amma da yawan mu za ga ko an dawo daga binne mamaci an kutsa kai yan shiga cikin gidan ga mata ga yara ga sauransu wannan sabanin suna ne so da idan muna so mu samu lada sai mu dinga tsayawa kan abin da sunnar manzon Allah ta karantar da mu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abu na karshe shine ta'aziya ma'ana zuwa ayi wa waliyan mamaci ta'aziya gaisuwa da musu ban hakuri da addu'a shi ma wannan akwai kusakurai da yawa da yake faruwa yanzu wannan gun ya zama gun tattauna sha'anin siyasa ko na al'amuran duniya daban ko ni gulma inda har akan ya zama gunin karɓar gaisuwar mutuwa to rashin yinsa ya fara zai ya sa wa an so daga cikin malamai suka soke wannan ta'aziyar ba suka ci har indi ka je ka an binne mamaci da kai kai ka tibiyar ba a buƙatar maka baka ba ba a buƙatar domin zaman iya haifar da musifu da musifu da yawa na cin namun mutane da abin da ya kama da wani abu na gaba na ƙarshe idan an yi mutuwa ku kai abinci gidan mamacin ba ku je ku cinye musu abinci ba yanzu ake gidan mamaci a cinye musu abinci shari'a ta ce idan an yi mutuwa ku dafa abinci ku kai gidan lokacin da jabir dan abdullahi ya mutu ka maza Allah ya ce isna'u li ali ja'far ta'am ku yi abinci ku kai gidan ja'far domin wani abu da zai dauke musu hankali ba su da damar girka abincin ma ya same su ku yi abinci ku kai musu to amma yanzu ba haka muke yi ba dan abin da mawaci ya bari na shinkafa da wake da sauransu kayan marayu ka je ka zauna zaman makoki kana ta kawo labarin jiya da yau ka cinye musu abinci ba daidai bane wannan ba daidai bane Allah ya samu dace Allah ya mana albarka mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara aikin sa daga wannan aiki da kansa yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka jikan mahaifanmu Allah ka jikan mu Allah ka shirya mu hanya madidiciya Allah ta'ala ya karɓi rayuwar mu na masu imani Allah ka karɓi rayuwar mu na masu imani Allah ka jikan mu Allah ka yafe mana kusakuran mu ya rabbal alamin Allah ka samu lafiya mu wani lafiya dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana abin da yafi karfin mu Allah ka mana maganin sa ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun qum yarhamni wa yarhamkum